أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القرب والتدان الذين فازوا برؤية النبي المختار ورضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطهرين ورضي الله عن القرب المكتوم وبرزخ المحمدية وقرب الأرباب الشك السيد أحمد بن محمد السجاني ورضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاتم العباس الشك السيد إبراهيم إياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatu wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adadi littafin ruhul adadi littafi ne da Maulana Shekul Islami na Sa'adatul Anami a Shekul Ibrahim Iyas ya rubuta don nuna ma dukkanin ‘yan uwa musulmi hanyar saduwa da Allah lami lafiya. A wannan rana ta Juma'a, 26 ga watan Zulhaji, shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya na dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu, hijira annabi daga Makka zuwa Madina, wanda ta yi daidai da goma sha hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu ainihin da ashirin da uku haihuwar annabi isa ɗan maryam wanda a jerin zaman da muke yi kuma wannan shine zama na tamanin da tara zama na tamanin da tara a baitittuka kuma da muke cikinsu muna cikin baiti na tasa'in ne inda shoke cewa anwa'u azkarin asasil mazabi salatuna ala alar rafi'il mansibi to a karkashin nan ne mun karanta baitin mun fassara har mun yi wasu yan sharhohi akan wannan bayanin to a nan ne muka muke ci gaba da yin magana har muka kawo wata har mun shiga cikin karanta wata wasiya wata wasiya a da shoki jani ya rubuta zuwa ga dukkanin almajiran shi to mun fara karanta wasiyar sai yanayi na lokaci sai muka ce to mu bari a yau in mun zo sai mu tafi kan wannan wasiya din wasiyar a wanda maganar asarar ɗinta shi ne wannan littafin ba ya ciro ta kai tsaye a jawahirul ma'ani din bane duk da ta kai tsaye da haratu zai iya ciro ta daga jawahirul ma'ani din da shi shi ne ma ya fi dacewa da jawahirul ma'ani shi da shi ba tijjani ne to sai ya bi tawasida sai ciro ta daga bakin ainihin shau yusufin na ba'ani mana sai ciro ta a sa'adatu darai wanda na gaya muku rana ito fi salati ala sayyidil kaunaini lissafin da shawar na bahani ya rubuta wanda yake nuna falalayin salati ga annabi wanda ya kira shi da suna arzikin duniya da lahira ya tabbata a cikin yin salati ne ga shugaban halittu ko shugaban kasantattu to sai ya ciro wannan magana daga wannan littafi saboda sai ce wa qala fi kitabi jawahirul ma'ani aidan Shoyi Suba na bani sai ce ya faɗa a cikin littafin jawahirul ma'ani daɗa. Wa mimma kataba bihi ya'ani shekahu abal abbas mazkura yana daga abin da shi ya rubuta zuwa ga almajiransa Yusuf na bani ya ce Aliyu Larabi yana nufin shehinsa abul abbas na wanda muka ambata a baya zuwa ga wayar muta ila ba'd talabati zuwa ga sashin ɗalibai saboda wato a a a zamanin da ya gabata ɗaliban ilimi musamman idan za su tafi ainihin fatawar yawon neman ilimi saboda a baya a kafin duniya ta zama yadda ta zama za ka samu malami ya shiga ƙasashe mabambanta mabambantan ƙasashe don fafutukar neman ilimi sai ka ya sa kafa a wancan ƙasar ya sa kafar shi a wancan kasar ya sa kafar shi a wancan kasar ya sha ya sa kafar shi a wancan kasar ba kuma da ta cancancan ba a da ta kusa kusan nan ma kafin duniya ta zama abin da ta zama kamar yanzu ana baka tarihin karatu suka irin na so irin da su Maulana Sharif Ibrahim Sharif Ibrahim Saleh ko kuma irin su Maulana Sheikh Abubakar Al-Miskin zaka ji za a ce maka bayan sun gama karatuttuka sun gama kekewayawa a cikin ƙasa to kuma sai suka fara bazama kuma du- wata duniyoyi zaka ji irin shi Sheikh Abubakar Al-Miskin zaka ji an ce maka bayan gama karatu bayan yin karatu shi a nan Najeriya ya je irin su Niger ya je irin su Ghana ya je irin su Cameroon ya je irin su Chadi zaka je irin su Sudan Misra Iraki duk za ka samu sun sa gaba irin waɗannan ƙasashen. Haka za ka ji suma irin su Shak- Sharmi Ibrahim Sala za ka ji irin waɗannan ƙasashen. Shi dai Shak Sharmi Ibrahim Sala ma daga bisani har Ingila ya- har Ingila sai da ya je dan har Turanci sai da ya karanta. Dan ka san kawai aikin aka zo za a yi ma addini din kawai. Aikin za a yi ma addini. Shi sa a yanzu yana jin yarurruka mafiya yawa manyan yarurruka na duniya mafiya yawa yana jin su. Ba ji kawai ba na- yana iya yin magana da su. to wannan ne to a lokacin idan ɗalibai suka taru za su tafi fafutukar neman ilimi kamar yadda kuke ganin a a yanzu za ga gungun matasa sun yi gungu sun yi gungu sun yi kudu wasu su yi irugu wasu su yi irin legas wasu irin abuna don fafutukar neman kuɗi to haka ilimi yake a baya ko ka ga matasa a baya sun yi sun yi cincirundo kowanne ya ɗaura abin da ƴan uwa masu karatu Qur'ani suke ce ma banda ina ji kamar haka suke cewa sun ɗaura bandan su kawai ka ga mutum matasa kamar goma ko ashirin sun yi gabas din nan don me don neman alƙur'ani wasu kuma kaga sun yi ƙasashe dai haka na neman ilmoma yanzu misali kamar cikin zariyan nan ma za ka samu wasu da dama daga cikin malaman za ka samu ba 'yan zariyan ba ne zuwa suka yi daga neman ilimi kuma suka zama yan ƙasa to da haka ilimi na ilimi na na alkur'ani da ilimi na lissafai haka yake da kima da a hannun al'umman musulmai kafin a zo a karɓe shi a ba su na boko bayan an ba su na boko shi ma na boko aka zo aka karba ko ba ka ba ko ba karba ba an karba yanzu an bar ma yayan masu kuɗi to to abin da yake a baya kenan to idan ɗalibai za su tafi irin wannan ilimin neman ilimi to manyan malaman su sukan tar- tara su haka sai su yi musu wasiyoyi da nasihohi ko kuma a suna can inda suke neman ilimin ma sai su riga tura musu da wasiƙu na jan kunne da gargaɗi da jawo hankali to irin wannan wasiƙa ne shi ya tura daga wasu tashin ɗalibai da suka tafi fatawar a fafutukar neman ilimi ga abin da wasiƙa take cewa ba'da basmalati wassalati wassalami ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya yi bismillahir rahmanir rahim shi shi a wasiƙa tashi kenan bayan ya yi bismillahir rahmanir rahim ya yi salati ya yi sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai ce wa ba'du bayan haka fallazi a'izuka bihi abinda nake maka wa'azi nake maka gargadi da shi wa usika bihi kuma nake sake maka wasiya da shi alaika billahi ka rike a- ka rike Allah subhanahu wataala na ka rike Allah azza wa jalla mai girma da buwaya fi sirrika wa alaniyatika a ha- a sararinka da boyenka ya zama to lamarinka duk ka mai da shi zuwa ga Allah menene rike Allah a sirri da boye bi tasfiyati kalbika shine ka tsarkake zuciyarka in mukhalafati amrihi gabarin saba mawa umarnin Allah abin da ya shafi zuciyarka kenan wata awi wata awila ala ala Allah bi kalbika sannan kuma ina umartarka da ka dawo da ka karkato da zuciyarka zuwa ga Allah warrida da hukumihi sannan ka zama to mai cikakken yarda da hukuncin Allah ka zamo mai cikakken yarda da hukuncin Allah fi jami'i umurika cikin dukkanin al'amuranka wannan shine wasiyar da shi ya rubuta mu wannan ɗalibi da ya tafi neman ilimi sannan wasabara ko wasabari sannan ina umartarka ina jawo hankalinka da yin haƙuri da juriya ka yi haƙuri ka yi jura juriya lima jari makadirihi makadirihi daga magudanar kaddarorin da Allah ke dorawa akan bayansa duk halin da ka samu kanka a ciki ko na tsanani ko na sauƙi ko na wahala ko na cutuwa to ka yi haƙuri ka mayar da lamarinka zuwa ga Allah ka zama to mai haƙuri fi kulli ahwalika cikin dukkanin halayenka sannan sai ya ce mai kuma wasta in ala jami'i zalika kai ka nemi taimako a bisa dukkanin waɗannan abubuwan da nake gaya maka bil iksar min zikirillahi da yawan ta'ambatan Allah ta hanyar yawan ta'ambatan Allah ala qadari istida'ati gwargwadon ikonka sannan bi huduri kalbika sannan idan zaka ambaci Allah ka rika yi da halarto zuciyarka zuwa ga jalala da girman Allah an ce wata rana annabi Musa ya wuce wajen wani bawa yana roƙa saboda mun san dai annabi Musa yana magana da Allah to ya wuce ta wajen wani bawa bawan yana roƙon Allah yana roƙon Allah yana yi kaman da gaske kaman da gaske ya ya ga shi ya ji a cikin yana tai sai da annabi I- Musa ya je gana da Allah sai yake gaya mai Allah na wuce bawan ka wani kaza na ga yana tai yana ya jajirce ya mayar da hankalinsa gabanka ya mayar da hankalinsa gare ka sai Allah ya ce mu Musa Musa da da gaske yake yi da na amsa mushi ba da gaske yake yi ba sai Allah ya Musa ce ma Allah kaman yaya ya Allah ba da gaske ke ba yace a wannan jajircewar da kaga yayi a wannan dagewar da yayi kawai jikinsa ne da zahirinsa ke nuna kaman ni ya fuskanta amma zuciyar shi tana kan tumakan sa yake tunani yana tunanin tumakan sa ne to a- haɗuwar zuciya wato a haɗuwar zuciya a lokacin da mutum ke roƙon Allah to shine sirrin da ake samun amsuwar addu'a wannan ne ke sanyawa kaga bayan Allah in suka yi addu'a suka yi maka ko suka yi ma wani to sai kaga ta karbu a take saboda ta'allikin zuciyarsu da fadar Allah idan yan uwa ba su manta ba za- za su ga wani akwai wani clip na bidiyo da bai fi minti biyar ba zuwa minti bakwai na Maulana Shawali Laharazini wanda ke yawan yaɗa shi amma yanzu dai za ka yi ko a yanzu wani lokaci za ka yi karo da shi a social media za ka shehu yana cikin shehu yana cikin mota yake cewa dan Allah dan Allah ku rike Allah ku rike Allah ku tsaya ma Allah Allah zai tsaya muku ku kula da lamarin Allah Allah zai kula da lamarin ku idan kuka bi Allah komai zai bi ku in kuka mai da lamarin ku zuwa ga Allah komai zai biyo ku sai shi yake ba da labarin ke cewa wannan motar da kuke gani jiya za a kai yara za a kai yara makaranta motar da za a kai yaran makaranta sai take ta gaddama yace ɗas zuciya na ta ɗarsa ɗas zuciya na ta ɗarsa ina ma ina ma a samu wata motar da za a rika kai yaran na makaranta tun da wannan ta gaji jiya ne zuciya ta ta ɗarsa ga yau an kawo motar me yasa cikakken ta'allukin zuciyarsu da fadar Allah cikakken ta'allukin zuciyarsu ga fadar Allah. Maulana shi Abu Abu Sufyan radiyallahu anhu an taba shigen irin haka da shi. Ah wani sharifi ne ya zo wajensa da ya zo sai shi- shi yake cewa sharif ina son zan baka ina son in baka riga sai ce amma ka san wani abu yace a- yace idan na baka riga ka in Allah ya riga bani kaya ya riga bani riguna to sai na sai na ji kaman in ci abin shi haka yace kuma gashi gashi kuma ina son in baka sai sharu da yana zaune sai shawai kira wani daga cikin almajiransa sai ce ka je daki na ka duba a kayan a kayan nan na wanda ne ko kowace kyau ka duba shadda da tafi kowace kyau ka duba hular da tafi kowace kyau da takalmi da rawani ka samu turare mai kyau ka kama sharu aka ɗauko kayan aka kawo ana kawowa aka ajiye sharu ya godiya ya godiya wallahi bai tashi daga wajen ba sai ga wasu mutane sun zo wajen shi suna zuwa su gaishe shi bayan sun gaishe shi sai suka ce dama an dama a- a- alhaji wani ne ce a kawo wasu sako ga kusan abu da za a je a a- a- a kwaso da aka je bandir abin nan abin nan me ake cewa bandir bandir ne na shaddodi sun fi guda talatin to kawai tsabar ta faruwar zuciyarsu da Allah ne saboda duk abin da suka ɗarsa a zuciyar sai ga Allah ya yi to shi sa ake son hudurul kalbi ya taba zuwa a aikin hajji akwai aikin hajjin da ya taba zuwa aikin hajji ya taba zuwa akwai wani turare da yake amfani da shi shi shan wajen wurdi na manta sunan turaren to an zo shi wani lokaci idan ya kyau in ya tashi yin kyauta kai da kake kusa da shi kai wasa bayan ya gama yi da nashi sai ya yi da naka ya gama karar da kuɗin da ke hannunsa wajen kyauta saboda musamman musamman in aka zo ana yaban annabi a gaban shi musamman in dai zaka zo ka yabi annabi a gaban shehu ibrahim to duk abin da yake da shi wallahi zai baka ko ka yabi shehu tijjani duk abin da yake da shi zai baka to an yabi annabi ya yi kyauta ya kyauta ya karba abin da ke tare da almajirai ma ya bada sai aka sai kuma ga mai wannan turaren sun fito daga rauda annabi kenan sai ga mai wannan turaren shi ne sai tambayi an ce akwai shehu shehu a shehu tijjani a lokacin to amma fa su- shi a wajen su sunansa tijjani kawai mu a wajen mu ne shehu ita shehu tijjani tijjani gane ga turare kaza shi ce to ai babu kuɗi ita ita so jani shi kudin haifi an aka bani hadi wani gane turare ga turare kaza shi shi ba kudi a hannunmu aka gama wannan sai aka tafi masauki da aka tafi masauki aka zauna shau kamar kamar an manta ma da wannan turaren wallahi ka cinya bar saudiya an ce wannan turaren irin son da aka kawo mai hadiya sai da aka yi kamar ina ma za a zuba shi sai ce to ka'ida ta ni da annabi kenan in dai har ya ji zuciya ta ta tsarsa wani abu wallahi sai ya roƙa mun Allah kuma sai Allah ya yi to shine hudurul kalbi hudurul kalbi ana son zikiri da hudurul kalbi zuciyarka ta zama to fadan Allah kawai ka fara amma ta wanne wasidar ka annabi Muhammadu faraitu bi qalbi aktafi ruha jisma ahmadi haka zaka je na cewa faraitu bi ruhi aktafi jisma ahmadi fa tamma liqa'un bayna zaini hunaliki hunaka talasha ruhu fil jismi fani' eh yana cewa shi zaka kullun yana ga maka cewa kullum faraitu bi ruhi ina tafiya da ruhi na aktafi jisma ahmadi amma ruhi na yana bibiyar zatin manzon Allah ne sauraka da zuhi na da zatin annabi da sai suka haɗu a fadar Allah sai ta biru ya tafi jisma amadin fa tamma liqa'un baina zaini hunaliki tsakanin ruhina da da jasadin annabi sai suka haɗu a fadar Allah hunaka talata ruhu bil jismi faniya anan ne ruhin ya lamushe yana mai fana'i a cikin zatin annabi sallallahu alaihi wa sallam fala kulli halin istigrakin su da fana'in su a annabi sallallahu alaihi wa sallam suke ba su istigraki da fana'i a fadar Allah Allah ya dace da mu sadaka bi huduri kalbika ta hanyar halarto zuciyarka halarto zuciyarka fa huwa mu'inun laka yin zikiri da an halarto girman Allah a zuciyarka shi shine mai taimako ala jamil ala jami'i ma usika bi bisa abinda duk nake maka wasiya da shi tashi wace wa akbaru zikirin lahi fa'idatan mafi girman zikirin Allah ba kai sai manan wa afdalu zikirin lahi fa'idatan mafi girman zikirin Allah wajen fa'ida, wa zamuhu jadwa mafi girman zikirin Allah samar da abin da ake nema, wa a'idatan da dawo da abin da ake nema, iya salatu a ran Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam, shi ne da yin salati ga annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam, ma a hudurin kalbi shi ma tare da halarto da zuciya. Wato shi ne sirrin zikiri, ko lazimi za ka yi ko lazimin safi ko lazimin yamma ko wazifa ko zikirin juma'a kana zama ka halarto da girman girman Allah a zuciyanka sannan ka halarto da ga ka kaman zaune a gaban Annabi sallallahu alaihi wa sallam kana neman albarka kana neman madadi daga gare shi to haka ake son tun daga farkon zikirinka har ka gama zikirinka dalili saboda Allah subhanahu wataala ya dan fara sanin sa ne a cikin sanin halittunsa ya dan fara wa fi anfusikum afala tubsirun ku gane kan ku gane Allah ta hanyar hanyar yin tafakkuri akan kanku Allah subhanahu wataala ya dan fara mu akan yin tafakkuri ne cikin halitta karkashin yin tafakkuri a halitta ne kake kaiwa ga tafakkuri a cikin mahalicin halitta Allah subhanahu wataala ya datar da mu to shi ne fa inna kaga yi salatan annabi ta hanyar halarto da zuciya mutakaffilatun bai lamun cewa ne bi jami'i maqalibid dunya wal akhirati bai lamun cewa ne da dukkan abin da bawa yake nema na duniya da lahira daf an wajalban tun kuɗa sharri ko jawo alkhairi yawan zikir yawan karanta salatin annabi da halar zuciya tana lamunta dukkanin alkhairi alkhairin nan tun kuɗa sharri ne ko ko jawo alkhairi ne fi kulli shay cikin dukkan wani abu wa inna man aksara imaliha duk wanda ya yawaita salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kana min akbar asiya illahi zai zamanto daga mafi girman talautattun zababbun wankakkun gogaggu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya dace da mu wa qala radiyallahu anhu shauda ya faɗa yadda Allah ta tabbata gare shi min risalatin ukhra aw tawsika tashi ila kafatil ikhwani idan kuma wannan ya aika zuwa ga dukkan yan uwa ne ma aina ma kanu duk inda suke yace wa alamu ku ji ku sani anna taqwa lallai tsoron Allah a wannan zamanin kada ta uba maramu amma ne mata fa ya fara wahalta masu tsoron Allah sun karanta a wannan duniyar shau yake cewa wata na budan an ya mudda biyadi biyadi ahadin khitabuha ragamarta ta yi ni ta sun shi an haife shi shekara yau da haihuwar shi shekara dubu daya ai ya afwa shekara ɗari biyu da saba'in da hudu shekara ɗari biyu da saba'in da hudu tun kafin akalla shekara ɗari uku shekara shida ne kawai babu da haihuwar shehu tijjani radiyallahu anhu amma a wannan lokacin ake wannan batun a wannan lokacin wanda wanda akwai mutumin ni dai ban riske wannan lokacin ba amma akwai mutumin da muke magana da shi ni yake gaya mai cewa wallahi ya riski lokacin da suna yara mai mai mai mai hayan ki ta irin yan haya din nan yace wallahi suna yara mutumin mai duguri ne amma ba ba a yabaffan Maiduguri ne amma asalin ɗinsu mutanen Kano ne amma a Maiduguri aka haife shi a mutumin Alhaji Rabi mai jama'a a wani to shi muna magana da shi sai ya ce min wallahi ya san lokacin da suna yara mai haya keke zai zo yana haya keke ya bar keken nashi kekunan shi ga kekunan shi ga akwatinsa da yake aje kuɗi kuma da kuɗinsa a ciki ga agogo wanda in ka zo za ka duba ya ce wallahi za su zo baya a wajen za ka ɗauki adu agogo ka duba garin ƙarfe nawa yanzu sai ka ga ka ɗauki keken ne ƙarfe goma sai ka ɗauka ka tafi ya ce ka je ka dawo ka samu baya nan ɗin ma har ila yau ka bayan ka dawo ka zo ka aje mai keken shi sannan ka aje mai kuɗin shi in ma da canji ka canza ka ɗauki naka ya ce wallahi ya san wannan lokacin ni da shi muke wannan magana wata rana a falonsa ya ce sannan haka mai kasa kayan miya yace zai kasa kayan miyan in kwabo kwabo ne in ya kasa kayan miyan sai ya dora kwabo akai wai yana nuna maka wannan kayan miyan kwabo kwabo ne sannan idan ka zo ga ga ga an gare shi ta da kuɗi yau idan ka ya- idan ka ɗauka kai ka aje mai kwaban shi a ciki saboda haka inda canji kuma ka aje ke canza ka aiki wallahi ya san lokacin da ake wannan lokacin muna ɗakin shi a lokacin sai ya duba ya ce to amma yanzu dan Allah kalli kofar nan tawa shi ne yake nuna miki ka kalli kofar nan tawa kalli wasu ƙarafuna karafuna da wasu roduna da na sa wai ka a zuwa kashe na kwace min kuɗi Shi- ni- da ya faɗa haka sai ce alhaji ai yau ta fi karfin magana kwaci kuɗi da da me kayan miyan da kayan miyan da ka- kuɗin me kayan miyan da me kayan miyan da ake farauta a kwace yau eh ba magana a kwace kuɗi ake yi ba ai wannan an an fa- an fara wuce wannan to tun a wancan lokacin wanda shi wannan da nake magana a kan shi yana nan a raye shekarunsa bai fi sittin da da da wani abu ba to wannan shi na magana ne tun a shekara tun a shekara ta dubu a wajen shekara ɗari biyu da da- da- ɗari uku ba kaɗan. Allah ya dace da mu. To, to shi ne sai yake faɗin haka yake ta sauraka ragamanta ta yi nisa wa kallatil himamu dunaha. Himmomin mutane ta gajiya bisa iya ainihin riskar abin da ake ce mawa tsoron Allah na hakika. Fala ya tilu ahadan asasuha. Tushen tsoron Allah baya saduwa yau zuwa ga ainihin mafi yawan bayin Allah. واحتكامها da kyautata ta yace illal fardu shazun nadiru sai dai daidaiwa ɗan kaɗan waɗanda ba su da yawa lam lima tudiat alayhi alqulub saboda abinda aka sanya zukata yau akai abinda aka daidai aka zukata akai wanda fusu da rayuka min al-idbari an Allah ta'ala ta hanyar bauɗe mawa al'amurin Allah subhanahu wa ta'ala wa an amrihi da dukkan al'amarin Allah bi kullu wajhin watibari ta kowace fuska ta kowace ta kowane ne sai shi wuce to wa haza halu ahalil asari fi kulli baladin ma alal arji illa shazun nadiru yace wannan shine mafiya yawan halin mutanen da ke duniya a yau yace sai yan kaɗan waɗanda ba su da yawa allazi asamahu Allah ta'ala waɗanda Allah ya kiyaye su sai shi wace to wabi wabi sababi ma zakarna dalilin wannan abun ne da muka ambata wannan halin da mutane suke a ciki dalilin wannan halin da mutane suke a ciki ne hada baharul ahwali sai ko ga ko gina nan na tsorata tsorata sun lullaba sun lullaba mutane ko ba ka ba da da bana mantawa mun taba akwai lokacin da muna karatun muna karatun ashafa a nan masallacin Sumala Umaru mun taba yin karatun ashafa karfe muka zo muka yi sallar isha ina jin karfe 11 ma ni ina fly over zan tafi Kano a wancan lokacin. Saboda gari da nutsuwa, saboda kyauraka, saboda cikin wannan ne sa duniya kogi na tsorace-tsorace ya zama to ya motsa wani fitari da kogi na fitintunu a cikin al'umma. Ya ce waɗa ma baharul masa'idi wal mihali kogi na masifu da wahalhalu ya zama to ya lulluɓa al'umma ta ko'ina. Wannan bauɗe mawa, kauce mawa Allah da aka shi ne ya jawo wannan Maulana Shoti Jani ke gaya mana. yace wa garikan nasu fihi kullal garik yace mutane sun dilmiye a cikin wannan kogi na bala'o'i da musifu da fitintunu dukkan dukkan nutsewa dukkan dilmiyewa ana tare wa saral abdu ma a shoki bawa ya zama to kullama sa'ala najata duk so- lokacin da karo roki Allah kukuta min musibatin daga wata musiba wa usima minha aka kiyaye ka daga wannan musiban ikhtana fathu al masa'ib sai wasu musifun kuma zo su lullube ka ko ma ka wani kana roƙon Allah ya kiyaye ka daga wata musifa kawai sai ga wasu musifu ma ba ma ɗaya ba sun zo sun lullube ka mai yasa wancan bauɗewa da barin Allah da aka yi ne wa fi haza kila a wannan ne kawai ce sai aka ce sayati alan nasi zamanun lallai da gaske wani zamani lallai dama zai zo ya samu mutane tatarakamu fihi tatarakamu fihi buhurul mihan wal fitani wani kogina na fitintunu da wahalhalu za su ruga hawa kan wani wani na hawa kan wani to a wannan lokacin menene zai amfanar to ga abin da zai amfanar shi yake gaya mana sauraka sai ce to fala yanfa'u fiha ba abin da zai amfanar da bawa a wannan lokacin illa du'a'un ka du'a'il gariqi ba abin da zai amfanar da bayi sai tsananin addu'a da tsayawa a fadar Allah kamar irin addu'ar wanda ya fada a ra'a kogi mai zurfin gaske kuma bai iya ruwa ba irin wannan addu'a ita ce za ta tseratar da bayi a cikin wannan lokaci da shi yake mana magana a wannan lokaci wal yakun mulazamatukum al-amral munjiya ta shauce to ku almajirai na ina gaya muku ina gaya muku ina sake gaya muku lazabtar ku ta zamanto al'amarin nan ne mai tseratarwa min ma zakarna daga waɗannan duk abin da muka ambata akwai maganin waɗannan abubuwa akwai abin da za mu gaya muku a awul mudfi'a ko ko mai kashewa li aksar nirani daga wani mafi yawan wutar wannan musifin menene sai shi wuce wa huwa kasratul istighfar shine yawan istighfari yawan istighfari wassalati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam da yawan salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa zikr la ilaha illallah mujarradatan yawan ambata la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ita kadai an gane ba tare da saboda zai kawo wanda ba wannan bane shi sai ya fara ce ta wannan mujarradatan yawan istighfari saboda mene saboda shi istighfari yana maganin abubuwa da yawa har wanda bai yi sai ya ci albarkacin kai da kake yin kana yi din har wanda bai yi ko mun ji cewa wani ma wani ya zo wajen imamu Hassan al-Basri yana tambaye shi cewa imamu talauci fa ba fa kuɗi ba kuɗi eh ce to kuje je a je a yi istighfari ya tafi bayan ya tafi sai ga wani ya zo ce imamu ba fa ruwa ruwan sama Allah ya rike ruwansa ba ruwa yake a'a to a je a yi istighfari sai ga wani ya zo ce imamu koramin mu irin masu noman rani kenan ruwan koramin mu fa baya gudana ne kamata korama ba ta gudana ne kamata ce to aje ai sai su fari wani ya zo ya ce imamu ƴaƴaye ana ta haihuwa ƴaƴaye an- muna ana ta aure amma kuma ba a samun yawan haihuwa saboda shi kanshi yawan haihuwa alkhairi ne fa gwargwadon al'umma gwargwadon yadda Allah ke wadata mata arzikinta. gwargwadon yanda duk wanda kaga Allah ya kashi duniya to ya rubuta mai abin da zai ci ya rubuta mai abin da zai sha saboda duk gwargwadon yawan al'umma gwargwadon yawan arzikin da zaga al'umman na da shi saboda ba a yawan haihuwa ba a yawan haihuwa ta ce eh a to aje a yi ta istighfari bayan sun ya waɗannan duk sun gamsu ne ke cewa imamu ya duk kowanne ya zo da yawan cuta da da cututtukan shi mabambanta amma ka ba su magani iri ɗaya sai ce eh baka ji abin da Allah ya ce bane fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil yursil samaa alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ai Allah ne ya faɗa ma istighfar nan da shi maganin dukkan waɗannan abubuwan ne in kuka nemi gafarar ubangiji ko kuka yi istighfari Allah zai gafarta muku dan mewan gafara ne wa yursil samaa alaykum midrara zai sako muku ruwa ce ta zuba kamar da bakin kwarya wai yumdidkum zai kare ku bi amwalin da dukiya wa banina da ayaye wai ja'al lakum wai ja'al lakum jannatin wai ja'al lakum anhara kuma Allah zai sanya muku gonakai Allah zai sanya muku zai sanya muku gonakai masu kyau Allah zai sanya muku eh abin nan idanun ruwa abin nan koramai su ta gudana ai ta noman rani ga ruwan damuna ai ta noman damuna ai ta kuma haifan yaya masu albarka saboda ai ta istighfar ai ta istighfari ai ta salatin annabi sannan ai ta la ilaha illallah ai ta sannan wa zikir ah wa zikir la ilaha illallah wa zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da kuma yawan ambatan wannan addu'ar ta annabi Yunus bin Matta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin lokacin da kishi ya haɗe shi dinnan wannan addu'ar ya tayi kifin ya ji kamar an zuba mai rushi a cikin sa Allah ya ce ba duk yawan addu'a ba lallabi saki ba banihi ila yawmi yub'asun ko da a cikin cikin nan ne kabarin sa cikin cikin kifin nan nan ne zai zama mai kabari to wannan tasbihin ne kuma tar da shi saboda yin wannan addu'a bayan yin sallar nafila raka'a biyu bayan ka yi sallar nafila raka'a biyu sai kai ruka sai kai sujada bayan idar da sallar sai kai sujada sai ka karanta ta 41 kakka taso sai ka ga ma Allah damuwanka yana yayi damuwa mai yawa Allah ya dayar da mu sannan wa qawlu hasbunallahu wa ni'mal wakil da yawan fadin hasbunallahu wa ni'mal wakil yawan karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil to tana tunkuɗa sharruka kuma tana jawo alkhairori da yawa saboda Allah ya ce allazina qala lahumun nasu ko inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'mati min Allah wa fadlin lam yamsakum su'un ya wa tabawu ridwan Allah waɗannan su ne waɗanda mutane suka tattaru suka taru suka ce musu kai mutane sun taru gare ku fa ku ji tsoron su faɗin haka sai ƙara musu imani sai suka ce Allah ya isan mana madallan madogara shi ne Allah Allah ce sai suka dawo da ni'imar Allah fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadli sai suka dawo da ni'imar Allah da falala lam yamsaskum su'u ba wani mummuna abu da ya shafe su saboda in ka yawaita zaka dawo zaka samu ni'imar Allah zaka samu falala kuma ba wani mummuna abu da zai same ka mafi karanci 450 shine adadin haruffanta mafi karanci ɗari hudu da hamsin shi ne adadin haruffanta. Ina da wani aboki, ƙila ma ba mamaki yana dina a yanzu, yana yin asaɓa ne a da, amma yanzu ba shi ke yi ba. An daɗe, an daɗe, an daɗe, yake ba labari, kuma hurujinsa hurujinsa kenan hasbun Allah wa ni'mal wakil. Sai yake ba labari, ya ce wallahi akwai lokacin da ya fita da asuba ya je ya ɗauki wani mutum. mutumin ya yi ta yawo da shi ya ta yawo da shi mafi yawa saboda mafi yawa in mutane na son su cuce ka musamman masu aiki da mashin kaga mutum yana ta yawo da kai da yana ta kirfanta inda zai samu ne ya dace sai cuce ka ya ta yawo da shi sai daga bisani sai da ya je gaba yawo da shi da ya zo inda zai sauke shi kai zai so kai malam wanda kake je kake karantawa ne wala kai zai gaya mai kai ce ni yake ce kawai Allah ne yake kiyaye ni yayi wani tsaki sannan ya na shigo kawai ya so ya cutar da shi ne Allah ya bashi kariya saboda haka mafi karancin ta duka ɗari hudu da hamsin safa da yamma ko ko dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin kaga wannan adadin kanin kashi sau uku kenan dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin musamman tsakanin magriba da isha mafi yawa akan karanta ta dubu goma sha tara musamman kwana goma sha tara shi kuma adadin haruffanta kenan ka kirga haruffanta goma sha tara ne adadin haruffanta goma sha tara ne ha'un sinu haka ma'ana ka kirga su za ka guda goma sha tara kenan to mana kuz harfan wa kul alfan haka suke ce ma irin wannan adadin sauraka dubu goma sha tara kwana goma sha tara to sauraka kariya ce sauraka shi kar ku yi wasa da karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil shi ce fa innahu yanda sa'anin da lamarin yake bi qadarin bi qadarin iksari min al azkari gwargwadon yawaitawanka game da zikirai tatana'a anil abdi kasratul masa'id yawan masifu suke yin nesa gabawa gwargwadon yawan ka azkarai gwargwadon yadda masifu za su rika nesa da kai ana tare washururi da sharurruka wal auzari da da kusa da laifuffuka wa bi kadari taqalilihi minha gwargwadon karantawanka da yin azkarai ya killu buduhu anil masa'id wa shururi nisan ka da musibu gwargwadon karantawan ka to gwargwadon karantawan nisan ka da musibu da da sharori Allah ya kiyaye mu daga musibu Allah ya kiyaye mu daga dukkanin sharori dan alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shine karshen baiti na ainihin 80 aya ainihin 90 sai baiti na 91 shoce salatu tasbihin wa tasbihin kaza tadabburul qur'an ra'il ma kaza salatu tasbih salatu tasbihin sannan na daga abin da ke kan ka kuma ta muna ta magana ne akan abin da ke kankare ma bayi zunubai fa to na daga abin da ke kankare ma bawa zunubai kuma ya nisanta shi daga sharrori da musifu na duniya da na lahira sallar tasbih wanda za mu karanta yadda ake yi ta can gaba wa tasbih sannan shi sannan shi ma tasbih shi kanshi a yin tasbih shi kanshi ma'ana ba sallah bai shi tasbihin kawai zallan kaza ta dabburul qur'ani haka nan karanta alqur'ani amma tare da lura da alqur'ani din tana la yana ta afala ya tadabbaruna alqur'an karanta alkur'ani kana lura da ayoyin alkur'ani kana mai da hankalinka kana mai da tunaninka kana kana wajen ayar da ke magana akan rahama ka roki rahamar Allah ayar da ke magana akan azaba ka nemi tsarin tsari daga azabar Allah ayar da ke ke ke ke ke, ke nuna tsoron Allah ka dada shuɗi da tsoron Allah haka dai gwargwadon tadabburinka da karanta alkur'ani gwargwadon yadda zaka samu matsayi da isarka a wajen Allah ra'il ma aka za so da ka riƙe ka kiyaye wannan marikar kar kai wasa da wannan marikar da nake gaya maka a tasbihu yin tasbihi subhanallahi subhanallahi subhanallahi min al ibadat yana daga ibadodin da Allah ce la yuhsa thawabuha ba a iya kididdige ladanta yin tasbihi yana daga ladan da ba a iya ibadin da ba a iya kididdige ladanta wala tusadu abwabuha kuma ba a toshe kofofinta wala yakhwi tirabuha burgamunta kuma baya wofinta ga barin lada wala tanqatu asbabuha dalilanta ba sa yankewa wala yabla ihabuha jakarta ba sa bushewa fa na bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala an karbo daga abu hurairah da yarda Allah tabbata gare shi manzon Allah kira da ni Allah tabbata gare shi yake أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زن الله زرارا من تعالى سبتا قريش ياتي كلمتان كلمومي قداديو خفيفتان على اللسان سنة رسولك فدا هرشي أما ثقيلتان على الميزان في الميزان ثقيلتان في الميزان سنة نوعي أما أولي أودن فدا سنة رسولك فدا هرشي لك تسكين صوتي كافتيسو أما أما أولي لا دنس نوعي لا دنس يا كي bayan nan habibatani ila rahmani ababan so ne zuwa ga Allah wato a kiyaye wani abu kullum in Allah ya ci abu abin so ne a gare shi wai a dana kirna maka kai ma da kala zanci wannan abun zaka samu soyayyar Allah din shine hikimar a ce maka abu kaza abin so ne a wajen Allah ga sunan su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim su ne kalmomi guda biyu kaji subhanallahi faɗa zan sake maimaitawa dan ya zama faɗa dai ba ina gaya muku bane kawai ni ba ya zama na yi ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila arrahman masu sauki a harshe masu nauyi a mizani masu soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala hadisin kuma muttafaqun alaihi imamul bukhari da imamu muslim sun karwace shi وخرج البزار بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امام البزار يا تبدا اسناده شي تكن عبد الله بن عباس يدال ثبت غير شي ده بابن شي عباس manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace subhanallahi wa bihamdihi idan ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi in ka faɗa ka subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi man kala man zala shi duk wanda ya faɗi wannan kalma kutibat kama kalaha za a rubuta ta a takarda kamar yadda ka faɗe ta sannan summa ullikat bil arshi za a za a rataya ta a cikin al'arshin Allah la yabhuha zambun amal amilahu sahibuha babu wani zunubi da ma'abocin wannan tasbihin zai faɗa ya goge wancan tasbihin hatta ya kallaha yau mal kiyamati har sai ya hadu da Allah ranar tashi alkiyama wa hiya maktumatun kama kana an yimke mai ita kamar yadda ya faɗe ta ya biya samu ladan shi cikakke a wajen Allah an abi malikin al-ash'ari an abi malikin bin ash'ari an karɓo daga abu malik al-ash'ari radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki mai kirara da minci ya ce abduhuru tsarki shabarul imani rabin imani ne walhamdulillahi cewa ku alhamdulillahi kamar yadda na faɗa dinnan ka ce alhamdulillahi tamla'ul mizana tana cika ma'auni da lada ka ce alhamdulillahi yana cika ma'auni da lada wa subhanallahi walhamdulillahi cewa ku subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani suna cika su su biyun nan au tamlau gogo tana cika ma baina samawati wal ardi abinda ke tsakanin sammai da kasai in ka ce subhanallahi walhamdulillahi to ladan ka ya cika abinda ke tsakanin sammai da kasai was salatu nurun salla ku kara kiyayewa akan ta haske ne ji manzon Allah wa sadaqatu sadaqa burhanu hujja tarka burhanu hujja ne wasabaru hakuri diya'un haske ne wal qur'ani shi ko al qur'ani hujjatul laka hujja ne a gare kan kai aiki da shi aw alayka ko ko hujja akan kan baka yi aiki da shi ba a kullun nasu ko dan kowane mutane yagdu suna yin sa- sammako fa bai'un nafsahu wani ya je sai ya siyar da kai shi ya siyar da kai shi kamar ya siyar da kai ya siyar da kai shi wajen neman yadda Allah mana ya zamanto ya bar komai ya bar kowa saboda tsaban neman yadda Allah shine ma'anar siyar da kai fa musibuha sai ya zamanto ya yarka ta saboda wannan siyar da kan nashi ya baiwa Allah kanshi au mubika au mubikuha wani kuma in yawa gari kawai fafutuka yake ina zai je ya halakar da kanshi Allah ya kiyaye mu wa an rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam an karbo daga wani mutum wanda ya aboci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan shi ake ce mawa hadisi mubhami amma hadisi mubhami- mubhami inda ya zama to ibhanin sahabi ne aka fa aka fa- ya zama ba a ambaci sunan shi ba to baya cutarwa dalili mu a wajen mu ahlus sunna wal jama'a as-sahabatu kulluhum udulun sabon annabi dukkanin su adalai ne wannan shine dalili saboda in dai har hadisi ya kai kan sahabi babu damuwa dan ba ambaci sunan sahabin ba to an kabo daga wani sahabi da ya abuci annabi sallallahu alaihi wasallama eh, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul kalami mafificin zance subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar ba abin da zaka faɗa sama da wannan رواه أحمد بإسناد جيد إمام أحمد يروي شوانا حديثي بإسناد كتشاوة وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أن كبر سمرة بن جندب يدعى على سبتا قريش يتي آه أحب الكلام إلى الله أربع maganar da Allah ya fi so guda hudu ne subhanallahi wa- walhamdulillahi kace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar do kenan hudu subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar waɗannan kalmomi guda hudu su Allah ya fi so kuma la yajurruka bi ayyihin da badata kuma ba zai cuce ka ba ko da wanne ka ga dama ka fara in ka dama ka ce subhanallahi walhamdulillahi wala ila- wala ilaha illallah wallahu akbar in ka ga dama dauko daga sama wallahu akbar wala ilaha illallah walhamdulillahi subhanallahi in ka dama dauko daga tsakiya ko da wanne ka fara ba zai cuce ka ba a ka dai faɗe su waɗannan guda hudu din rawahu muslim wan nasa'i wa zada wa hiya min alqur'ani a imamu muslim da imamu nasa'i suka rawaita imamu nasa'i yace annabi da ya faɗi wannan sai ce dukkan wannan kalmomin kuma in ka kalle su za ka ga su suna nan a cikin alqur'ani babu wadda babu a cikin alkur'ani wa ana bi hurairata radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairata ya dala ta tabbata a gare shi annan nabiyyi sallallahu alaihi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam marra bihi wata rana annabi ya wuce ta wajen abu hurairata wa huwa yaghrisu garsan yana dasa da shi yana da shi malam malam malam bala shi ka ji ba ku ka fara yin da shannan fa aboki da shannan fa yana da asali ya wuce ya samu abu huraira annabi ya ga abu huraira tana da shi to da ka ci gaba da shi kawai eh a ci gaba da shi Allah ya sanya albarka ya samu yana yin da shi fa qala sai manzo Allah ya ce mai ya abu huraira ta man ladhi tagrisu abu huraira ta me ake dasawa ne kuntu abu huraira ta sai ce mai girasa ina da sai ruruwa ne ya rasulullahi qala sai manzo Allah ya ce ala adulluka ala ghirasin khairun laka min hadha ko khairin ko khairun dizzi shin ba za su yadda kai ba da wani da shaida ya fi wannan da kake yi amma a gane idan annabi ya faɗi irin wannan fa ba sai ka bar naka ba yawa ya koya maka wani abu ne kuma ci gaba da wanda kake yi din ana tare ba yawa ba zan koya maka wani abu da ya fi wannan da shar naka ba fatala a kultu abu hurairah sai yace sai na ce ah قال تو ابو هريره تكرك سيوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر karka faɗin wannan waɗancan kalmomi ne da muka karanta su guda hudu to su ne dashen da annabi ya gaya ma abu hurairah ce shi ya fi naka wannan dasha sai ya ce a yugrasu laka bi kulli wahidatin shajaratu fil jannati kowace ɗaya idan ka ce subhanallahi kana faɗa haka za a dasa maka bishiya a aljanna walhamdulillahi kana faɗa haka za a dasa maka bishiya a aljanna ولا إلى ولا إلى إلا الله كنا فدا كذا دسا مك بشيء على الجنة والله أكبر كنا فدا كذا دسا مك بشيء على الجنة سوراك ka rika faɗin wannan Allah zai dasa maka bishiyoyi a aljanna a rawahu ibn majah ibn majah ya rawaita hadisin nan wa rawahu al-hakim imam hakim ma ya rawaita shi wa qala fi sahihul isnadi hadisin nan yana da kyakkyawan isnadi wa an abi zarr an kabo daga abu zarr radiyallahu anhu dala sabata gare shi kana ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zan Allah ne zira Allah ne ce ala ukhbirka ala ukhbiruka bi ahaddil kalami ila Allah ba da baka labarin zancen da Allah ya fito ba qultu sai ce ya rasulullahi akhbirni bi ahaddil kalami bi ahaddil kalami ila Allah sai ce a ai ko annabi ka bani labarin mafi mafi soyuwar zance a wajen Allah kana sai ce inna ahabbal kalami ila Allah zancen da Allah ya fito subhanallahi wa bihamdihi karga cewa subhanallahi wa bihamdihi rawahu muslim wan nasa'i wa tirmidhi imam muslim da imam nasa'i da imam tirmidhi illa annahu qala subhana rabbi wa bihamdihi sai dai a riwayar imam tirmidhi shi cewa ya subhana rabbi wa bihamdihi wa qala hadithun hasanun sahihun imam tirmidhi ce hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce sannan a wa fi riwayatin li muslimin a wata riwaya ta imam muslim أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أن تنبيع النبي أي الكلام أفضل وتمغنى تتهي قال يتي ما استفى الله لملائكته شين أبين الله يزاب أم ملائكنسا أو لعباده كوكو يزاب أم بايش شين سبحان الله وبحمده فإن سبحان الله وبحمده شين زنشن دا الله يتسو وعن ابن عمر أنكر أورغ عبد الله دم عمر رضي الله عنهما الله يجد شيد بابش عمر رضي آه سيدنا عمر رضي الله عنه an nabi sallallahu alaihi wasallam kala ga manzala tsirara rami daga manzala tsirara min ta Allah sabata gare shi ce man kala subhanallahi wa bihamdihi duk wanda yake subhanallahi wa bihamdihi kutibat lahu mi'at alfi hasanatin za a rubuta mai kyawawan aiki dubu ɗari mi'atu alfin dubu ɗari za a rubuta mai kyawawan aiki dubu ɗari wa arba'atun wa ishiruna alfan da dubu ashirin da dubu hudu kyakkyawan aiki wa man qala la ilaha illallah duk wanda yace ko la ilaha illallah kana lahu biha ahadu yana da alkawari da ya kulla da Allah shi ko Allah baya warware alkawari shi duk wanda yace la ilaha illallah ɗan uwa ku muce la ilaha illallah saboda haka mun kulla alkawari yanzu da Allah subhanahu wataala duk wanda yake la ilaha illallah yana da alƙawari inda Allah ya wajen Allah yawmal qiyamah ranar alkiyama rawahu tabarani imamu tabarani ya rawaje shi bi isnadin shi nazaru da isnadin da akwai tsokaci a cikin isnadin وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga Abdullahi dan Amru ya dala tabbata gare shi daga manzon Allah tsiran Allah da aminci su tabbata gare shi yace man kana subhanallahi duk wanda yace subhanallahi وبحمده da godiya ga Allah subhanallahi wa bihamdihi burisat lahu nakhlatu za a dasa mai bushiyar dabino fil jannati a cikin aljanna rawahu al-bazzar bi isnadin jayyid imam al-bazzar ya rawaito wannan hadisi da isnadi wanda yake kyakkyawan isnadi da isnadi kyakkyawa to alhamdulillah ba mu dai ga magana akan tasbihi ba a za mu tashi dai muna magana akan tasbihi insha Allah za mu tashi akan hadisin Jabir bin Abdullahi insha Allah a ranar a karatu na gaba in Allah ya kai mu a yanzu akwai tambaya kwaya ɗaya ko kwaya biyu na'am alam salatu tazihi ga yin nan za mu karanta yadda ake yin ta a satin da zai zo na gaba a satin da zai zo na gaba za mu karanta yadda ake yin ta raka da kuɗi ne ake yi bayan bayan ka karanta fatiha yau na da cin zari bayani akan ta ko lai mun abuwan har rana yawa akwai ranar